بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن جمعة أشرند bakwai ga watan Jumadal Akhira shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Janairu na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kaset na 202 cikin jirangiyar kasusuwa wanda muke musu lamba gamammiya a wannan aji namu na fasul Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar darul hadisi salafiya da ke zariya a Nigeria makarantar mala albani zariya Allah ubangiji ya gafarta masa kamar yadda muka saba wannan aji aji ne da muke karatu daga littafai mabambanta galibin su littafai ne da suke karantar da ilmomi na ulumul ala kafin mu shiga cikin karatun za mu amfani da wannan dama mu aika da sako na ta'aziyya a madadin wannan makaranta zuwa ga iyalai da ƴan uwa da sauran al'ummar anguwar magume musamman sakamakon rasuwar ɗaya daga cikin dattawa na wannan anguwa alhaji baƙuzuncu wanda ya rasu a yau ɗinnan kuma an masa jana'iza Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya mishi rahama Allah kuma ya rike bayansa Allah kuma ya baiwa iyalansa haƙuri yana daga cikin dattawa waɗanda suka daɗe a cikin wannan al'umma suna hidima ga wannan al'umma yana daga cikin da suka fara kafa makarantu irin na islamiyya na ahlus sunna a nan anguwar magume da makarantun boko waɗanda suke da tarbiyya irin ta musulunci kusan shekaru talatin da suka wuce galibin mu san makarantar bakuzuntu nursery and primary da kuma masallacin na ahlus sunna da kuma islamiyya wanda duka mallakar shi ne kuma shi ya ci gaba da rike su iya rayuwarsa wani lokaci ma albashi ma daga aljihun shi yake biya Allah ya gafarta mishi Allah ya saka mishi da alkhairi Allah kuma ya ƙara mana yawan mutanen kirki ire-irensa sannan akwai wani bawan Allah da ya ba da sako yana baran addu'a a wurin ‘yan uwa sakamakon wani wato al'amari da ya same shi na jarabawa akan wasu dukiyoyi da suke neman su sururuce rigima hatta kai ko wajen efcc ne ake cewa kowane ne to Allah da ubangiji ya fitar da shi Allah ya bawa mai gaskiya gaskiya Allah ya zama gaba gare mu gaba ɗaya a yau insha Allah kamar da muka saba a wannan jirin giya zamu yi karatu daga littafin ulumul qur'anil karim wallafar ad-doktor Nuruddin Aitar idan ba manta ba muna tattaunawa inda malaki kawo mana bayani dangane da littattafai na tafsiri abinda yake cewa at-tafsiru bir ra'ayi muna ƙara maimaita cewa tafsiru bir ra'ayi ba yana nufin faɗan magana gaba gadi da ka ba a yana nufin malami ya dogara da ƙwalluwar iliminsa wajen fasara alƙur'ani maimakon dogara da tsuran riwayoyi da nassoshi da ake ɗaukowa ko ne daga shi kanshi alƙur'ani ko daga sunna ko daga ababen da aka samu na tafsirin magabata cikin sahabbai da tabi'ai da makamantansu ya ce a hammu kutubin tafsiri bin ra'ayi daga shafi na 88 na farkonsu alkashaf na azzamakshari jarullah zai zo yi magana duka a kansu ɗaya bayan ɗaya na biyu akwai anwaru tanzil wa haqa'iqit ta'wil na al-baydawi al-imam al-baydawi malami ne cikin manyan malamai na mazhabin hanafiya ana ce mishi nasiruddin abul khair abdullah ibnu umar al-baydawi nisba zuwa ga bayda sunan gari ne zamu zo mu ji shi ma tarihi game da shi akwai kuma littafin madarikut tanzil وحقائق التعويل na abul barakati annasafi abul barakat abdullahi ibn ahmad az-zahid shi ma ba hannafi ne sai kuma littafin irshadul aqal as-salim ila mazayil qur'anil karim li abi sa'ud al-imadi abu sa'ud muhammad ibn mustafa al-hanafi duka waɗannan hanafiyawa ne kamar ka ce sun kware a tafsir ra'ayi kenan ko sai kuma wani mashahurin tafsiri shine ruhul ma'ani fi tafsirul qur'an al-azim was sab'il mathani na al-alusi abu sana shihabuddin muhammad sayyid muhammad afandi al-alusi wannan bai dade da rasuwa ba ya rasu kamar shekara ta 2270 or thereabout mutumin kasar iraki ne wata usura ce ta alusawa masu masu ilimi da yake galibin su sufaye ne zaka ji mal albani namu Allah ya gafarta mishi a wasu karantukan shi can baya tafsiri ya taba ta'arrudi zuwa ga littafin da alherinsa da kuma irin tarkatarkar da ke cikinsa da littafi ne wanda yake jama'a bainal ghaffi was samin zamu zo mu ji a gaba insha Allah to wannan sa daga cikin muhimman littattafai da ake kira da suna wato ummahatu ko ahammu kutubi tafsir bil ra'yi yace na takallamu fima bi iktisarin anha fima yali ga bayani a takeice game da su na farko al-kashaf an haqa'iq at-tanzil wa uyun at-ta'wil fi wujuhi wa uyun al-aqawil fi wujuhi at-ta'wil al-kashaf wato littafi mai bayyana ababan da suke a boye an haqa'iq at-tanzil yana fito da ma'anonin da ke cikin littafin da aka saukar wa uyunil aqawil kuma yana fito da madarar zantuttuka fi wujuhi ta'wil wanda suke bayani akan fuskokin fasara alqur'ani na zamakshari wato sunan shi shi kuma abul qasim mahmud ibn umar ibn muhammad al-khwarizmi al-mu'tazili mutumin khwarizm ne kamar kace yanzu kasar iran kenan ko kasar afghanistan a wannan yankin kuma ba mu'tazili ne mashahuri a cikin malaman mu'tazila wanda baya tasatturi baya yin ta'awilin cewa shi ba mu'tazili bane baya taqiya a san shi a san cinikin sa al-mulaqab bi jarillahi ana mishi laqabi da jarullahi li iqamatihi bi makka saboda ya zauna kasar makka wa mujawaratihi biha dan yayi mujawara malaman da suna tashi su tafi makka sai mutun ya je shekara 4 biyar a makka yana karatu yana karantawa yana sallah yana dawafi abinda kawai zai a garin kenan sunan wannan dabi'ar almujawara wato ya kusanci ɗakin Allah shi bai tsaya iya nan ba har sai da ya zama ana mushi lakabi da jarullahi makwabcin ɗakin Allah da sanata 64 wa 400 an haife shi a shekara ta 467 fi zamakhshar a wani ƙauye mai suna zamakhshar wanda daga bayan zamakhshar din ta wayi gari ƙauye ne a gefen birnin ainihin khawarizm to amma kamar da aka san ɗabi'an al'umran urbanization urban development sai ya riski wannan ƙauye sai ya mai da shi kamar anguwa kamar da ka san galibin birane suna ciccinye ƙauyukan da ke kusa da su su mai da su anguwanni sai su zama yanzu ba garuruwa ne masu cin gashin kansu yanzu kamar nan zaria ko da muka santa da da yanzu nan anguwar da muke da isolated anguwa ce daga asalin uwar gari nan nan gona ganye dinnan da gaskiya layout in za da mu nan ce mishi wa muke abin nan wurin yankan kai ne muke cewa muna yara ba a shigowa saboda duka dogayen bishiyoyin tare din nan ne kawai yanzu kalla irin su dan magaji anguwan dankali kai har ma yanzu irin lukor magari ya kusa kamo ta ga kama hanyar Kano ga kama hanyar Huntuwa gari ya kamo shika yanzu shika ba gari ne daban ba asibiti da sauran anguwan da suke tsakanin sun haɗe to ko ina haka ne birane suke in ka je Kano haka ne in ka je Kaduna yanzu ka baro Kaduna kafin ka daina ganin gari in kai wasa sai ka yi so Maraba Jos duka gari ne babu inda za ka wuce babu gari in ma dai ka ga wata anguwa bai ku kilomita ɗaya ba za ka ga kuma ka ka iska gari to haka garin khawarizm ya cinye anguwarsu ko ƙauyensu mai suna zamakshara yanzu ƙasar tana ƙarƙashin ƙasar uzbekistan haka haka malaman tarihi suka ce kamar yadda ibnu batuta ya ambata cewa garin ya koma ƙauye min qura khawarizm utufiya fi jarjaniya jarjaniyatu khawarizm sanata 80 jarjaniyatu khawarizm sanata 38 wa 500 ya rasu shekata 538 wa hadha zamakshari fil ulumi al qadam ar rasikh zamakshari kafar shi ta zauna daram a cikin ilmomi wala siyama ulumi al lughati al arabiyya musamman fannin harshen larabci wa balagatiha da ilimin balagan larabci wa ulumi at tauhid wal jadal da ilimin tauhidi irin nasu na mu'tazila da ilimi na musu ala tariqatil mu'tazila wa madhhabihi ya kware a wannan ilimi wa kana musta'linan bi ta'idil mu'tazila yana bayyana goyen bayan shi ga aqidar mu'tazila yafkharu bintima'ihi ilayhi yana alfari da cewa shi ba mu'tazile ne wa ya ta'assabu lahum kuma yana ta'assubanci ta'assuban shadidan wajen goyen bayan mutazilanci baya wasa Allah shi kyauta tariqatuhu fi tafsir al-kashaf hanyar da yabo wajen yin tafsirin sa galaba alaihi izharu ثروة القرآن البلاغية التي لها أثر كبير في عجز العرب عن معارضته daga cikin abin da ya bayyana sosai a cikin tafsirinsa ya ta'asirantu ya shagaltu da ƙoƙarin bayanin balaga alƙur'ani fasaha alƙur'ani wadda ta gagari larabawa ɗin wakar ta'asar bi hadhihi tariqati jami'ul mufassirin ladhi ja'u ba'du kuma duk malaman tafsirin da suka zo bayan shi an tafsirin bin ra'ayi waɗannan da aka ambata anan da ire-iren su za ga sun ta'asirantu da ɗariƙarsa har ma ana ganin wanda yake yin tafsiri bai san waɗannan ba kawai ba tafsiri yake ba mutane sai kuma ba su cika shagaltuwa da hukunce-hukuncen da abin da ke ciki na aƙida abin da ke ciki na shari'a da tarihi ba a fi damuwa da shi ba game da ake damuwa da zubin zance da fasaharsa da kwalliyarsa wannan kuma wata zahira ce ta mai zaman kanta da ta bayyana yake cewa walidhalika imtaza tafsiru ahli al-mashriqi ala ahli al-andalus bi hadha al-fann fi tafsiri da haka zaka ga aka samu bambanci tsakanin tafsirin mutanen gabas su su waɗannan ɗin kenan da mutanen yamma irin su qurtubi abu abdullah da waɗanda suka biyo bayan sa irin su baji su ba su cika damuwa da wannan ba gara ma qurtubi yakan dan taba amma su su mutanen yamma sun fi damuwa da fiqh da ke cikin tafsiran a cikin ayoyin sun fi damuwa da ahkamun shari'a da ke ciki wanda kuma wannan ya fi muhimmanci wannan kenan na biyu ya ta'arrad biduni tawassu'in ila al-masail al-fiqhiyya yakan dan shafi kan mas'alolin fiqh haka kadan kadan allati ta ta'allaq bi ba'dil ayati bi itidalin wanda suka shafo su ayoyi amma a takeice wa duna ta'assubin li madhhabihi al-hanafi ko bai cika ta'assubanci ga hanafiya din ba anan unzur tafsirahu wa yas'alunaka anil mahid in kana so ga misali sai kuma tafsirin wannan aya wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tadil nisaa fil mahidi maganganun da ke ciki na bambancin malamai bai goyi bayan malaman hanafiya ba wa ya ayyuhal ladzina amanu idza talaqtumun nisaa fataliquna li'iddatihinna nama bai goyi bayan hanafiya ba yuqillu min riwayati al-isra'iliya yana da karancin kawo isra'iliyat wama yadhkuru ma yadhkuru minha yusaddiru bil ruwiya kuma ya kawo to zai ce da ruwiya al-mushir bil da'ati wanda ruwiya tana nuna rauni aw yufawwidu ilmuha ilmaha ila Allah ko kuma yace Allah shine mafi sani wa hadha galiban fi ma la misasa lahu bid-din musamman idan abin bai da alaka da asalin addini wani labari ne kawai wa ahyanan yunabbihu ala darajati riwayati wani lokaci kuma kan faɗi matsayin riwayan wa muballighuha wa mablaghuha wa mablagaha wa mablaghiha min as-sihhati aw ad-da'f da kuma in ta inganta ko bata inganta ba abu na hudu daga cikin mai zadin shi shine intisaruhu li madhhabi a fiqhu mun ji bai damu da mazhabin shi na hanafiya ba amma a aqida to ya cika sosai wajen goyen bayan mazhabinsa na itizali misal ihtimamihi bi ayati wa man yaqtul mu'minan muta'ammida kasan mu'tazila sa da aqida cewa duk wanda ya kisan kai to ya shiga wuta babu fita ka ba su agun su ba kafiri kadai ke da wama wuta ba musulmi na iya da wama wuta da gaske musulmin da ke da wama wuta akwai musulmin da ya kisan kai da haka da ya zo nan wajen sai yake cewa ai ayyu qatilin kana min muslimin aw kafirin ta'ibin aw ghairi ta'ibin yace duk wanda yake san kai da Allah ya ce mai yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'u jahannamu khalidin fiha yace ko musulmi ne ya kisa ko kafiri ne ya kisa ko ya tuba ko bai tuba ba sai maza yace illa anna ta'iba akhrajahu ad-dalil amma banda wanda ya tuba shi an samu dalilin da ya cire shi yace sauran fa to duk yan wuta ne yace fa manidda'a ikhrajal muslimi ghairi at-ta'ibi falyati bi dalilin duk wanda yace a cire musulmi wanda bai tuba ba cewa yayi kisan kai ya mutu bai tuba ba ko ba zai doma a wuta ba yace ka kawo dalili a wurin shi babu dalili akan ko mun gane to haka zaka je yana intisari ga mazhabin sa eh fi al-istidlal ala khuludi ahli al-kaba'ir fi an-nar kama huwa mazhabul mu'tazila wajen cewa duk wanda ya mutu yana shan giya ko yana caca ko zina ko luwaɗi ko kisan kai ko cin riba ko makamantansu in ya mutu wuta za shi khalidan mukhallada wani ta ce aqidar mu'tazila ta saba aqida ahlus sunna ahlus sunna wal jamaa sun yarda da cewa wanda ya mutu yana cikin kaba'ira yana cikin laifi to ya mutu cikin garari kuma ana jiya mai tsoron abin da zai iya biyo baya amma inda ya mutu da imani don Allah ya so zai tsira watan wata rana mun karanta hadisin al-Imam Muslim ko game da cewa za a yi ceto a yi ceto a yi ceto har mutanen da aka ba su daman ceton ma su hukunta cewa kai babu wanda ya saura wanda ya cancanci ceto su sun gama iya abin da za su iya sai Allah ya ce to ni zan yi da kaina manzo Allah ya ce Allah zai danka ya fidda duk wanda yake da imani wanda ba su taba aikin alkhairi ba mutane ne sun mutu da imani amma fa ba su taba aikin alkhairi ba Allah zai fitar da su haka in dai mutum bai samu shiga cikin wannan mutu shine akwai matsala Allah ka tsare mu kar ma mu kai wannan matsayi almuhim wannan shine zamakshari wani abu da ya kamata mu lahazanta shine malaman musulunci ba su taba kafarta shi ba jama'a babu wani malamin musulunci sawa'un wanda ya dace da shi ko wanda ya saba mishi wanda ya ce kafiri ne ko fasiki ne ko batacce ne ba taba cewa haka ba amma dai ana cewa ayi taka tsantsan da littafinsa ayi taka tsantsan da ra'ayoyinsa amma malamai suna karanta littafin suna amfani da shi suna cin moriyarsa an mishi taba'atu da yawa sannan akwai malaman musulunci da suka yi wa littafin hidima da gaske akwai ibn hajir ibn hajir ya yi takhrijin hadisan al-kashaf ka ku ga inda a cikin mujalladi biyar muna nan da shi a makarantar mu dinnan inda a ce suna ganin shi batacce ne ko wani dan mahabba wa dabba ko wani mai gaba gadi da tun kudin shi ko za su dan malami ne iyakan malami amma da ya da matsalar shi ga ta nan littafin al-kashaf akwai bugu da aka mishi na darul ma'arifa wanda aka buga shi da tahqiqin Sheikh Abdulrahman Al-Mahdi yana daga cikin buge-buge da aka mishi masu kyau sannan kuma akwai wanda na ambata wanda ake buga shi tare da takhrijin Ibn Hajar din takhrijin din sunan shi Al-Kafi Shaf fi takhrij al-Kashaf Al-Kafi Shaf fi takhrij al-Kashaf ana buga shi bugun da akwai bugun da mai mujalladi hudu irin mai kananan rubutun nan ko kuma bugu da aka mai na zamani shi ma da tahqiqi da kwalliya da aka mishi a cikin mujalladi biyar sannan akwai kuma wani tsarin ibn hajirin shi ma da ya mai takhriji shi ne azzailai azzailai mana da takhrijin shi mai suna takhrijul kashaf dukkaninsu kuma waɗannan ɗaliban guda biyu ibn hajirin da zailai sun dogara da na malamin su ne shi ne ainihin wato al'iraki zandin iraki shi ma ya yi mushi takhriji sai dai ba na jin an buga na shi har yanzu gaskiya babu da shi amma za ka samu a tarihanci kuma suna ambata cewa wannan takhrijin na malaminsu sun dauko daga malaminsu don haka littafin musamman ga wanda yake so ya bincike akan ilmomin balaga alqur'ani yana da muhimmanci kwarai amma ba a dogara da shi wajen magana akan aqida ko wajen magana akan as-sifat ko wajen magana akan mas'al take take da alaka da ilmomi da suke da alaka da tauhidi gaskiya nan ba a dogara da shi zaka yi samun kowace tarka-tarka a ciki Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama sai na biyu ya ce anwaru tanzil wa asarar tawil na albaibawi wa huwa qadir qudat nasiruddin abul khair abdullahi ibn umar ibn mahmud ibn ali albaibawi ash-shafi kamar da muka ambata nisba ila baiba wani gari ne a ƙasar farisa min biladi faris asalin garin su shiraz ne qala fihi ibn qadi shuhba yace sahibul musannafat wa alimu azerbaijan waliya qada ash-shiraz yayi alƙalanci a ƙasar Shiraz kuma babban malami ne na wannan ƙasa ya rasu a shekara ta 691 wannan abin da malami ya ambata a ran kenan sai dai gaskiya masadir ni da na duba suna nuna cewa lokacin rasuwarsa shekara ta 685 to ta yi wannan wani ra'ayi ne daban ko kuma kuskuren bugun inji ne wallahu a'lam a tarifu bi tafsiri wa tariqatihi bayani akan tafsirin nasa da kuma hanyarsa تفسير العلامة البيضاوي متوسط الحجم جمع التفسير والتعويل يا هذا التفسير دكما تعويل وقرر فيه الأدلة على أصول أهل السنة كما يا أنفاني دا هنيوين أهل السنة وزن تبتت دا مغنغنو بإرن وانشنبا اختصر البيضاوي تفسيره من الكشافي للزمخشري abin mamaki kuma wato abin da yake rubutawa kamar ka ce samari ne na kashaf wata raka ma fihi min al-i'tizalat ya yi watsi da abin da ke cikin aqidar mu'tazila sai ya dauko abin da yake ba shi ba wa ahyanan yadhhabu ila ma dhahaba ilayhi sahibul kashafi wa ba'd al-mufassirina ka an yadhkura fi nihayati kulli suratin hadithan fi fadliha wani lokaci kuma yana bin irin salansu kaman ambatan hadisi da ke bayani akan falalar sura a ƙarshen sura sai malam nurdin yake cewa walaitahum lam yaf'al da ma ba su haka ba da yafi musu zaman lafiya kamar yadda iraki ya faɗa a alfiyarsa duk waɗannan hadisan da suke amfani da su li'anna al-hadith al-marwiy fi fadli suwaril qur'ani suratan suratan mawdu'un kama bayyana al-muhaddithun hadisin da ake amfani da shi wanda ya faɗi kowace sura da falalarta a jere a jere tun daga bakar hannasi to wannan hadisi ne shine hadisin hadisin wane nuhu dan abi maryam ko ce yasin ita ce menene din qur'ani ma eh qalbul qur'an arrahman arusul qur'an alwaqi'a wace ce qur'an haka dai sunaye iri daban-daban kowace da lakabi kowace da wani wurdi da ake an sauke ta wannan bai tabbata ba gaskiya bai tabbata ba sam hadisi ne na ƙarya da wancan alƙali ya ƙera shi so da haka kamar da malaman hadisi suka ambata mun karanta a cikin a cikin musalul hadisi kama stamadda tafsirahu min at-tafsir al-kabir al-musamma bin fatih al-ghaib lil-fakhr ar-razi kamar yadda kuma ya kwaso maganganu daga littafin fakhruddin ar-razi wannan bijimin malamin na na ilmul kalam tafsirin shi babban tafsiri ne mafatihul ghaib ومن تفسير الراجب الأصفهاني وكما تفسير الراجب الأصفهاني وضم لذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة كما يقارى دوس مغنغنو دسكبو دك صحابي دتابعي غير أنه أعمل فيه أقله فضمنه استنباطات بلاغية بلاغية دقيقة sannan kuma ya aiki da kwakwalwa wajen zakulo wasu fahimtoci na balaga masu zurfi fi uslubin ra'i mujas cikin salo takaitacce mai ban sha'awa wa yuridu ahyanan alqira'ati wala yaltazimu mutawatir minha yana magana kuma tare da kawo batun qira'o'i ba tare da sai in ya zama mutawatir ba wa yaridu lisana'atil nahawiyya kuma yakan yi magana akan mas'alan nahwu wa yata'arradu li ba'd al-masail al-fiqhiyya biduni tawassul yakan kuma ainihin wato yi magana akan masail na fiqh ba tare da fadadawa ba wa kathiran ma yuqarriru mazhab ahli sunnati wa mazhab al-mu'tazila indama ya'ridu tafsir ayatin lahasila bi niqatin niza' bainahum ma'a tarjihin li mazhab ahli sunna in yazo kuma inda ayar da take akwai sabani tsakanin ahli sunna da mu'tazila akan fahimta wata mas'ala to baya wucewa sai ya faɗi kowa me suka ce sannan kuma ya kawo abin da zai goyi bayan ra'ayin ahli sunna da shi وهو يقل من الروايات الإسرائيلية ويصدر روايتها برواية أو قيلة إشعارا منه بضعفها ويكف موقف الموجز لها غير القاطع بصحتها sannan zai kawo isra'iliyat wanda kaɗan ne kuma yakan ce ruwiya ko ƙila don yin cewa suna da rauni kuma yakan tsaya a gefe ba tare da ya tabbatar da ingancinsu ثم إذا أراد للآيات الكونية فإنه لا يتركها بدون أن يخوض في مباحث الكون والطبيعة sannan yi magana akan ayoyin da suka shafi sararin samaniya saukar ruwan sama ƙasa ruwa dutse halitta tsiro zuma tsuntsaye dabbobi irin wannan ayoyin da suke magana akan halittun Allah to yakan tsaya ya magana a kimiyyance game da su yakan kutsa cikin magana mutamashiyal mumashiyal tariqatil fakhr razi fi tafsir irin abin da fakharul dinin razi yake dan fakharul dinin razi babban malamin falsafa ne malamin kimiyya ne to da haka akan ga wannan tare da shi bidalika kulli kana min ummahati alkutubi fi tafsir allati la yustaghna an da haka tafsirul baydawi da karami ne zaka ana buga shi bugun daida a cikin mujalladi uku ne amma duk da haka zaka tarar yana da muhimmanci sosai shi ma an buga shi buge-buge da yawa muna da shi a nan makarantar mu wajen kala uku akalla ai ya sani na walillahi alhamd to sai yake cewa na uku shine a madarikut tanzil wa haqa'iqut ta'wil na an-nasafi wato abul barakat abdullah ibn ahmad ibn mahmud an-nasafi al-hanafi ahadu zuhadi ɗaya daga cikin malami masu gudun duniya wala immatul mu'tabari malami kuma da ake kula da al'amarinsa sahibu tasanifil mu'tabara fil fiqhi wal usuli wa ghairihima yana da littafai abin lura a fiqhu da usul fiqhi da makamantansu malami ne muhimmi minha matnul wafi fil furu' yana da littafi matnul wafi a cikin fiqhu wal manar fi usul fiqhi wal umda fi usul din وكذا تفسيره مدارك التنزيل وحقائق التأويل وغير ذلك من المؤلفات التي تداولها العلماء دراسا وبحثا لنتفهم بمبنتا وهذا لا يستكثر عليه لتفقه على الشمس الأئمة الكردي باب ما مايكي سبب وانا ما لم ناشي وانا موسوع عن شمس الأئمة الكر الكر الكردري وتو أحمد ابن محمد الكردري الذي روى عنه الزيادات wanda ya rawaito littafin a ziyarar da gare shi tufiya sanata wahidin wa sab'ami'a to wannan daddin gaskiya kadan kuskure ne ina tsammanin bugun inji ne kuskuren domin 700 ne da goma ba da daya ba dinga kowa masadir na tarihin sa za ga 700 ne da goma to is very possible wajen typing ne aka fara saka zero kafin a fara sawa maimakon the other way round wannan takaice kenan game da shi sai ya ce tariqatuhu fi hadha at-tafsir iktisaru at-tafsir min min tafsir al-baydawi wa min al-kashaf al-zamakhshari wa ghayrihima shi ma ya takaita wannan tafsiran ne da wasu su ghaira annahu taraka al-i'tizalat wa jara fihi ala madhhabi al-sunnah wa mimma yamtazu bi da gaskiya abin da yake banta da su annahu jama'a fihi bayna wujuhi al-i'rabi wal qira'ati ghaira annahu min nahiyati al-i'rabi la yastatridu kathiran yana magana akan al-i'rabin ayoyi da fuskokin ƙira'at ɗinsu amma baya tsawaitawa wajen magana akan nahawu wala yazijju bi tafasilin nahawu ya fi tafsiri bai cika shi da masail na nahawu wa ma min ayatil qira'ati fa huwa multazimun lil qira'ati sab'i ma anisbati kulli qira'atin ila qari'a yakan kawo masalolin qira'at kuma ya danganta kowace qira'a ga wanda yake da ita wahiya maziyatun hamma li hada tafsir zai ga maka wannan qira'a hamza ce wannan qira'a susi ce wannan qira'a wana ce duk sai ya faɗa ga baki daya عنيا بكشف وجوه البلاغة وأساليب الأداء في القرآن بعبارات موجزة مفيدة جدا يا بعد مهمنتي وجن بياني akan fuskokin fasaha Qur'ani da zance takaitacce inda ayatul ahkami ya'ridu lil madhahib al fiqhiyyah allati laha ta'alluqun wal irtibatun bil aya yazo magana akan da suka shafi hukunce hukunce aure saki gado ciniki bashi da sauransu sallah azumi to yakan yawaita magana akan mazhabun fiqh da suke da alaka da wannan aya wa yuwajjihu al-aqwala bidun tawassul kuma yakan ce zance mafi inganci shine kaza ba tare da tsawaitawa ba sai kuma nabi yake cewa yuqillu min dhikri al-isra'iliyati kaseeran wa ma yadhkuruhu min dhalika yamurru alayhi bidun an yata'aqqabahu ahyanan wa ahyanan yata'aqqabuhu wa la yartadihi wani lokaci yakan kawo isra'iliyat ya wuce ta kansu ko dai ya ci gyaran maganar ko kuma ya wuce ko ya ce bai yadda da ingancinta ba waira anna kullama ya musul aqidata min hadhihi alqasas yajibu tanbihu ala adami sihati duk abin da ya shafi musamman aqida to baya wucewa sai ya tambihi akan sa ala adami sihatihi wama la ya musul aqida abin da shafi aqida ba kuwa fala mani amir riwayatihi biduni ta'aqibin alaihi ma dama yahtamilu sidqa wal kadhib labarin kuma da zai iya zama gaskiya zai iya zama ƙarya wanda kuma shafa aqida ba to baya tsanantawa akan sa wala yunafi ma al aql aw yatasadamu ma ashar wanda bai saba wa hankali ba ko bai ci karo da shari'a ba idan fa huwa mujazul ibara tafsiri ne mai saukin zance mai takaitaccen zance sahalul ma'akhaz wanda yake da saukin mu'amalanta ghazirul fa'idati mai cikakkiyar fa'ida mimma ja'alahu marja'an muhimman wanda ya zama da shi wato wurin manazarta mai muhimmanci fit tafsiri lidarisina wata mutadawalan baina ahli ilmi wajen tafsiri shi sa malamai suke yawaita karanta shi da amfani da shi wannan ke sai matsalaka al-imamu az-zahabi a cikin littafinsa al-ibaru fi khabari man abar ko gabar muna karatu a cikin awon da suka faru a shekara ta ɗari biyu da nawa ne ma da 92 ba mu kai ƙarshen shi ba za mu tashi akan tarzama da ya ce wa fi ha muhaddis wafiq bahshal an ga wajen shafi na 423 bahshan wa huwa al-hafiz abu al-hasan aslam ibn salim razzaz rawa an jaddihi li ummihi wahab ibn baqiya wa tabaqatihi wa sannafa tasanifa shi a wannan shekara da ya ila yau ta 293 Allah ya rasuwa wa malamin hadisin ƙasar wasita wanda yake ce mashi bahshal bahshal ala wazin ja'far ma'anar shi shine ar-rajulu al-aswadul ghalib mutum da yake haka baki tittirna shi suke ce ma bahshal wa huwa al-hafiz shine malamin nan abul hasani aslam ibn sahal al-razzaz wannan sunan shi kenan akwai wani bahshal ahmad ibn abdurrahman ya wuce a baya yana da gaskin rijalul muslim ba shi ake magana ba rawa an jaddihi li ummi shi wannan ba hashalu yana riwaya daga kakansa mahaifin mahaifiyarsa wato wahabu dan baqiya kenan wa tabaqati da tsararrakin sa wasan nafa tasanifa ya rubuta littafai da yawa wa fiha qadir qudati abu hazim abdul hamid ibn abdul aziz al-hanafi bi bagdad sai kuma wani babban alƙalin alƙalai shine Abu Hazim Abdulhamid dan Abdulaziz Bahannafi ya rasu a garin Bagadaza wa kana min alqudati aladila ya kasance cikin alƙalai masu adalci lahu akhbarun wa mahasin ya da labarai da ababe masu kyau walan mahtudira yayin da mutuwa ta zo mushi kana yaqulu sai aka ji yana cewa ya rabbi min alqada'i ila alqabr ya Allah ya Allah ka rangwanta mu na fito daga cikin bala'in alƙalanci kuma zan shiga cikin bala'in kabari Allah ka rangwanta mu thumma yabki sai ya ta kuka rawa an bundar yana da riwaya daga bundarul hadith wa fiha ha ila wadi a wannan shekara Muhammad ibn Ahmad ibn Sulaiman al-Imam Abu al-Abbas al-Harawi Abu al-Abbas al-Harawi malamin fiqh ne da hadisi faqihu faqihun muhaddithun sahibu tasanif rahala ila sham wal iraq ya bi ƙasarsu ta ainihin hara ya tafi ƙasar iraki da ƙasar sham wa haddasa an abi hafsin al-fallas yana da riwaya daga abu hafsin al-fallas wa tabaqati wa fiha yahya ibn mansur sai kuma yahya ibn mansur abu sa'id al-harawi adul a'immati fil ilmi wal amal jagora na aiki da ilimi hatta kila innahu lam yara mithla nafsi fa ana cewa mu bai taba ganin irin kansa ba rawa an suwaid ibn nasr wa tabaqatihi ya da riwaya daga Suwaid ibn Nasar da sa'annansa irin su Hayyan ibn Musa kenan da Ahmad ibn Hanbal da Ali ibn Madini da sauyin sai sai mallai yace sanata 30 wa 90 wa 200 shekara ta 293 fi hal taqal khalanji al mutagallib ala misra mun ji a baya wani al khalanji wani soja cikin sojojin misra yayi galaba ya kwace ƙasar misira shine sarkinta da ƙarfin tsiya to sun sake cin karo da sojojin wajaishil muktafi da sojojin wato halifa al-muktafi bil arish inda ake ce ma arish arish ita ce wato wata alƙarya wata ke kan iyaka tsakanin ƙasar misira da sha da mutu ya taho daga kufa zai je ƙasar misira da ya ƙura ƙasar sham inda zai fara shiga wuri na farko shine wani gari da ake ce mishi al-Arish inda su amurdan as suka bi kenan da kasar Sham zuwa Iraki to anan yana yana bakin kogin da ake cewa Baharul Rum shine wato Bahar Maliya da muke cewa to anan suka gamu yace aka kuma fa zamahum aqba hazima shi wannan al-Khalanji yace nasara akan sojojin Halifa al-Muktafi nasara mai girma wa fiha afatul karamita Ishami a wannan shekara karamita suka yi ta'asa shine asat sun yi ta'asa a ƙasar Sham waɗannan khawarija din nan marasa imani wasu ƴan ƴan ƴan kidnappers ne jama'a ƴan boko haram ba su da imani waɗannan wa qatalu suka yi ta kisa wa sabau suka yi ta kama bayi wa ma abqau mumkinan duk wanda suka samu hali akan shi ba su kyale shi bi hauran tun daga garin Hauran wanda shi ma ƙauye ne kusa da Dimashq wa Tabriya da kuma garin Tabriya wanda yana cikin ƙasar Palestine wanda gari ne da aka bude shi tun zamanin sahabbai Sharhabil ibn Hasana shi ya ci wannan gari da yaki ta hanyar sulhu a zamanin Sayyidina Uthman shekara 31 bayan hijira sannan wa Busra da garin busra to busra guda biyu ce akwai busra a ƙasar sham ita ce wannan kenan akwai kuma busra a ƙasar iraki kusa da garin ukbara kamar yadda kasan misali a ƙasar kano akwai tudun wada na jima lokacin goma ne mai zaman kan shigo kuma a nan zariya ma akwai tudun wada akwai nasarawa a nan ƙasar kaduna akwai nasarawa akwai garuwa da dama da za ka ji suna da maimaitun sunayensu iri daban-daban yanzu irin gari mai suna tudun wada tudun wada akwai a kaduna akwai a zaria akwai a ina ne haka sabon gari a gusoma akwai ko gusoma akwai sabon gari again to sabon garin zaria sabon garin gusau sabon garin shagamu sabon shagamu da ake cewa to irin haka ne wannan garin shi ma da shi wadakhalu as-samawata suka shiga garin samawata wani wani kauye ne tsakanin kufa shi ma da sham da kufa da sham nan ma suka yi barna fatalabu ila fatalau ila hit fastabawha sannan sai suka isa kuma garin hit wannan ana danganta garin ne ga wani mutum mai suna hit ibnu as-sambari sunan mutum suka suka suka suka shiga garin suka kata kata da shi thumma wasaba hadhihi al-firqa al-mal'una wasabat hadhihi al-firqatu al-mal'una sannan waɗannan matsiyatan mutanen suka auka ala za'imiha ibnu ghanim fa qatalu suka kashe shi shugaban garin thumma jama'a ra'as al-qaumi zakarawiya walidu sahibi shama jumu'an wa nazala al-kufa sannan thumma jama'a ra'as al-qaumi zakarawiya zakarawiya sai ya tara mutane ya tara mutane walidu sahibi shama jumu'an ya tara tarin mutane wa nazalal kufa ya kai farmaki ƙasar kufa fa qatalahu ahluha mutanen kufa ba su kasa a gwiwa ba aka musu farmaki suka kare kansu thumma ja'ahu jayshul khalifa sannan sojojin gwamnati suka zo faltaqahum wa hazamahum yace nasara a kansu wa dakhala al kufata yasihu ya shiga garin kufa yana ihu yana kwarmata ihu yana yasihu qaumu suna cewa ya saratil husayn wai sun ɗauki fansan Husaini ba Husaini da kake tsammani ba ya anuna sahibal khali walida zakarawiyya ko zakarawayhi la rahimahullah suna nufin shugabansu da aka kashe mai suna Husaini wato kawun shi wannan abin nan sahibul khal baban zakarawiyya zakarawiyya ibn Husain shine zabi yace la rahimahullah kada Allah mai rahama domin dan dan tusa ne sosai dan ta'adda ne mai girma daga yace la rahimahullahu yace wa fiha har iyalai a wannan lokacin sara fatak al-mu'tadadi fatak al-mu'tadadi wani komanda ne shi ma ya taho faltak al-khalanji ya gamu da al-khalanji din san fan hazam al-khalanji a wannan karan aka ruguza aka ci nasara akan al-khalanji wa kasura al-qatl fi jayshi aka kashe mutane da yawa cikin sojojin shi واختفى الخلنجي sai ya buya fadalla alaihi rajul sai wani mutum ya tona mai asiri yace yana wuri kaza a boye fa ba'athahu fatak fi jam'in min quwadihi ila bagdad sai aka kamo shi aka hada shi aka tafi da shi aka sanya wasu bi su kashe bagadaza fadakhfa adkhalu ala aljimali wa hubis fa udkhilu ala aljimali wa hubis aka shigar da su cikin raƙuma aka aka daure su وفيها توفي أبو العباس الناشي الشاعر المتكلم عبد الله بن محمد بمصر وانا وانا ما يكيني متوم قسم مصر شما وانا شكرا يرسلون شي أبو العباس الناشي وفيها الأبدان ابن محمد بن عيسى المروزي سيكما أبدان للمروزي أبو محمد أبدان أم محمد دين عيسى أبو محمد المروزي سمع قتيبة وانا يجي كراتو أبو قتيبة بن سعيد wa jama'atan da wasu malamai irin su Abu Quraib da Bundar da Ali ibn Hujr wa kana faqihan allamatan malamin fiqhu ne gagarimi ra'asan fil fiqhi wa gawamidi ya san fiqhu da sarkakkiyarsa zahidan yana mai gudun duniya abidan mai yawan bauta Allah sahiba hadisi ma'abocin hadisi al-Imam at-Tabarani yayi riwaya daga gare shi hakanan Shu'aib ibn Imran al-Askari ya yawa da gare shi lokacin da yake rayuwar wannan malami ya kasance shine marji'insa na fatawa a kasan Marwa gabaki daya Allah ya gafarta mai وفيها عيسى بن محمد أبو العباس الطحماني المروزي اللغوي كان إماما في العربية سيوانو قرر مالم نحو واندشيني كمان ذهبي ميتاكي أسكسر العام النبلا كبير النحات في أصري شيني أبو العباس الطحماني سننشي عيسى ابن محمد أبو العباس الطحماني متم مروني شيما المروزي اللغوي wanda yake babban malamin lugha kana imaman fil arabiyyati malami ne jagora a harkar larabci rawan ishaq ibn rawiya yana da riwaya daga ishaq dan rawiya hakanan da da yahya ibn muhammad al-anbari ma malamin sa huwa allazi ra'a bi khawarizm al-mar'ata allati baqiyat nayifan wa 20 sana la ta'kulu wa la tashrabu shine wanda ya ci karo da wata mata a garin khawarizm wadda take ba ta ci ba ta sha shekara ashirin fiye da shekara ashirin ba ta ci komai ba ba ta sha komai ba kuma ba ta mutu ba ba ta ji yunwa ba shafa labari ne kuma ne ne wai taɓa jin wannan labarin da ba wannan labari ne garibi kwarai da gaske na ganin sai mun yi wakafa a kan shi saboda da dinga ba mutane labarai na banza da wofi wanda ba su inganta mutum da wannan inganta babu laifi a isa nasi da shi ko wata kisa ce mai ban mamaki da ta faru asalinta al'imamul hakim shi ne ya kawo ta a cikin littafin shi tarihu na sabur yana nan a maktaban mu mujalladi ɗaya ne kwayo za ka yi ba da raka je ka bincika ka karanta a cikin ahadar na shekara ta 283 yana nan labarin kamar shafi uku in baka gani a nan ba sai ka koma tarihul islam na limamul zahabi mujalladi na 22 ko kuma littafin tabaqatu shafi'iyyal kubra na na as-subki shi ma ya kawo shi ko kuma littafin ɗayan mai sunan shi wannan bin subhanallah afwan wannan mai yawa din nan na manta sunan shi ibn al-imad mai sunan kafin nan shi ba subhanallah wani tana mun mana shazaratul zahab fi akhbari man zahab na ibn al-imad duk sun kawo labarin ina ganin in kuma ka so gan shi a takeice kwarai to sai koma sir alamin nubala zabi ya kausha sir alamin nubala inda yake cewa da yazo tarihin wannan mutumin ita ma ta bai ta aiki tarihi ba dan bai ba malama bace kawai dai wata waliya ce da al'amari ya faru da ita zabi a cikin sir alamin nubala sai yake cewa yace suqtu qissataha fi tarikh al-islam na kwararo labarin da cikarsa a cikin tarihul islam ya ce wahiya rahama bintu ibrahim sunan matan kenan ramatu yar ibrahim kutila zaujuha mijinta ne a kashe wata raka waladaini ya ba 'ya'ya biyu wa kanat miskinatan mata ce take fakiriya bata da ko sisi fanamat sai ta yi bacci fara'at zaujaha ma'a shuhada'i sai ta ga mijinta da sauran shahidai a wani biki na shuhada'u suna ta sharholiyarsu suna ta kotewa ya akulu alama wa'ida suna cin abinci akan teburin cin abinci na yan aljanna wa kanat sa'imatan kuma ranar ta yi azumi ne qalat tace fasta'azanahum sai mijin ya roki sauran shahidai wa nawalani kasratan da suka bashi dama sai bani wani dan bantaran gurasa akaltuha sai na ci ta ce fawajattuha atyaba min kulli ma akaltuhu fi hayati ban taba cin abinci mai dadi irin sa ba a rayuwata tace fanta bahatu kawai sai na farka shikenan daga nan bata ƙara cin abinci ba ta mutu wallahi jama'a labarin na gaskiya ne zabi da ya kawo sai yake cewa hadihi hikayatun sahihatun kana alqadiru ala kulli shay'in wannan ba ya fi duk labaran da ake ba mutane ma jama'a sai ka ji ka ƙara jin ƙwarin ka yi shahada ko tun ka koma cikin littafin shi al'imamu alhakim yadda labarin yake wannan garin da suke wani gari ne a gefen fagor sai rumawa suna kawo musu farmaki a wani karo cikin karanni rumawa na suka kawo musu farmaki babu sojoji sai gwamnan garin ya ce su jira a ƙuya a jira sai an kawo madad daga can helkwata suka ɓuya kwana ɗaya biyu uku suka sai da rasi sai kawai matasan gari suka shawara cewa kawai gaskiya mu fita kawai ko mu kuka faran nan ba zai yi kawai mu ɓuya kamar ɓeraye ba sai suka fita ko aka yi ta gwagwarmaya da su a kashe su kashe a kora su su kora kwana da kwanaki ƙarshe dai suka samu sau kori kafiran nan amma an yi musu kisa na mamaki take cewa ita matar take ba da labari an yi jana'izar wajen mutane 400 to shi wannan wannan abhamani da ke ba da labari yace dama tun yana yaro suke jin labarin cewa a gari kaza akwai wata mata da bata ci bata sha bata tsugunan kashi ana cewa ma wai ta dukkan abinci in ana ci sai ta toshe harcin ta wai wari yake bata jin dadin shi da cewa na abinci yace da ya dauka abun wasa ne labarin ya ta shahara sai ya je garin ya gama da wasu ɗaliban ilimi suka tattauna suka ce wannan labarin fa da gaske ne fa ko matan nan an an gwada ta an gwada ta an tabbatar ba ƙarya take ba akwai da suke ba musamman 'yan ganin kwakwab su zauna a gidanta wata guda sati biyu su ga bata ci komai ba bata ɗauki buta ba bata yi fitsari bata yi kashi ba suna ta mamaki to shine sai shi ya je interview da ita ya tambaye ta wai da gaske ne ba kya ci ba kya sha shekara ashirin ta ce kwarai kwa to me labarin ki ce ta bashi wannan labarin ta ce da aka zo aka yi wannan yakin aka zo da gawawaki ta ga gawan mijinta a cikin gawawakin nan ta ce na yi kuka na yi damuwa na yi takaici irin kuka da damuwa da takaicin duk wata mata da mijinta aka kashe shi ta ce gani da 'ya'ya marayu guda biyu ga babu komai a hannunmu ta ce to ranar ma kuma tana azumin nafila yaran suka yi ta mata kuka babu abin da ta basu sau ta yi alola ta yi sallan magariba ta karya azuminta da ragowar ruwan alola ta yi sallah tana addu'a tana neman ɗauki a wurin Allah a wannan wurin baccin magaraban sai sallar magaraban na kawai sai bacci ya ɗauke ta shi ne ta yi mafarki ta ce sai daganta a wani wuri wata farfajiya mai ban sha'awa cike da furanni da mutane sanye da kaya kwarra kayan aljanna kenan daman ko rayuwa ta ce ta daga duk mutane da ta sani an kashe su shekaran jiya da jiya duk gasu nan kawai suna ta biki ana ta ciye-ciye ana ta gaggaisawa da juna ana wa juna murna ita ga wani ɗan angosu ta ce da Allah wai ina mijina yace bucan yana can tana zuwa ta tare da shi a cikin wasu abokan shi da aka kashe su tare sa zaune kawai sa ta can abinci ana ta sharholiya to da ya ganta sai ya ce musu hadhihi ba'isa yace kun ga wannan miskiniyar kanat ja'iadan munzul bariha tun jiya take jin yunwa don Allah ku taimaka dan san mata abincin nan sai suka ce ba komai sai yanko wani yankin gurasa ta ce laushin gurasar kamar laushin ka taɓa man shanu kaga da narkewa kawai zai gaba ɗaya farinsa kuma kamar farin nono sannan zaƙin shi kuma ya fi zaƙin sukari ya fi zaƙin zuma ya fi zaƙin menene da menene ta dinga lissafawa ta ce tana cin wannan abincin yana kaiwa cikin bakinta ta haɗe sai ce mata ki je Allah ya ce ce ki ba ki ƙara jin yunwa a duniya ba in ji mijin kawai sai ta farka daga nan ba ta ƙara jin yunwa ba fiye da shekara ashirin zahabi ya ce mun samu labarin akwai wata waliya irin ta ma ita kuma a andalus ita ma ta irin wannan ta samu irin wannan irin wannan falalar ta yi mafarki ta ci abincin aljanna dama duk mafarkin da za ka yi mu kiyaye wannan jama'a ka ga mutumin da ya mutu ko to galibi gaskiya ne in dai za ka ga mutumin da ya mutu ka san shi ya san ka har ya maka magana ko ku yi wata hulɗa da shi ko to gaskiya ne tana mun karanta mafarkin sahabi wanda ya mutu dan uwan shi ya ganshi abokin shi suka gaisa suka yi magana yace yaya yana nan a cikin kitabun ru'ya na ibn abid dunya yace da Allah ana bi na bashi wani ba yahude a garin madina yana bi na bashi kudin da na karba dinari 23 suna nan a cikin wani wuri a waje kaza a daki na ba riga ne amfani da su ba dauka mai mushi yace sannan iyalai na kuma ka gaishe mun da su sannan wancan ɗiyata da ba ta da lafiya mutuwa za ta da Allah ina so a yi mata alheri kafin ta mutu din nan gari na wayewa wannan abokin ya je gidan ya je tarar da yarinya nan tana tana zazzabi ta da lafiya shi ciwon adalin ne kuwa sannan kuma ya ce wane ya ce kuɗi kaza suna wuri kaza a ɗauka a kaiwa wane ana zuwa aka buɗe wurin aka gansu shi ne ake mai take da cewa mutumin da ya ba da wasiya bayan mutuwarsa wannan labaran suna nan da yawa irin haka a ja'ibus zamani wal ayyami kamar yadda zahabi yake fada fa subhanal qadiru ala kulli shay'in to da aka yi wannan abun sai shi ya koma gari can khuwarizm sai ya ba gwamnan garin labarin gwamnan ya ce kai ƙarya ne irin ala irin yan bokon nan ne ko sannan yan boko da sun ji wannan kawai sunan shi ƙarya ba ruwan su ƙarya ne kawai tunda ya saba wa science ya saba wa abin da suka sani na ɗabi'a yace a ranka dai kaka ce ƙarya ne wannan abin na fi shekara goma ina jin labarin sa kuma sai da je ne interview da matar da gaskiya abin da ya tambaye ta yace to yanzu ba kya ba kya jin yunwa tace ba na ji ba kya jin kishirwa tace ba na ji to ya kike rayuwa tace yadda ka ganni din nan ƴaƴan fa tace ai tunda wani mutane suka san wannan labarin ba a fasa kawo min sadaka ina wa mutane addu'a ai wali ya ce ne yanzu ake kalla da haka bana cikin talauci ce mutane masu ziyara da neman albarka ba sa fasa zuwa wajena amma fa aka ce tara ne kuma ba ta gata da ƙarfinta da hankalinta da kuzarinta amma babu ƙiba na cin abinci shine kuma babu a jikinta haye tambaye ta ce to kina yin kikan ji irin sha'awa da mace take ji ta ce mishi amma kai zai kama wannan tambaya baka jin kunya ne bata bashi amsa ba yace mata to haila fa na wata wata dan mutumin ya iya ba tambaya ya mata tambayoyi na yaya uwa ka ce ta haife ka dina nan a cikin labarin to shine sai ya ga wa sarkin ne yace alaga yace ranka yade wallahi labarin nan da gaske ne ba ƙarya bane kar ka ƙaryata sarki yace wallahi shi bai yadda ba yasa aka ja ka dauko ta daga ƙauyen aka ba ka ta a gidan shi ɗakin mahaifiyar shi yace mahaifiyar shi ki kula mun da ita ina so in ganin da gaske labarin nan ko ƙarya ne aka yi ta sa mata tarko a aji abinci mai kyau a zo a gan yadda aka aji a aji kayan marmari kwana da kwanaki a ɗakin sai su lalace ko a zo a fitar da su ce kai da gaske ne fa ta kira ɗanta ce kaga ranka dai da gaske ne wallahi mata na ba ta ci abinci kuma dama ba su da banɗaki ma irin namu ana fita makewayi ne na waje ba ta amfani da banɗaki ba ruwanta haka ta rayu salin alin shekarar ta ashirin da biyu a wannan yanayin kafin ta mutu da haka ma kana hadisan yuftara Allah yana iya mutum wata falala wadda ba a saba gani ba in ta tabbata to kada a yi musunta in ba tabbata ba kuma kada wanda ya kirkira ya yi ƙarya kaga wannan yanzu yana kuma tabbatar da abin da Annabi sallallahu alaihi ya faɗa cewa ya so wata rana ya fusgo wani abinci kwaya ɗaya ya kawo shi duniyar nan inda ya kawo shi inda mun ci duka al'umma ba wanda zai ƙara yunwa to amma inda annabin yayi haka za a samu wata mafsada ne kuma a rayuwa dan shikenan da da harka abinci da kasuwancin shi da noman shi ta kare kenan jama sai ka lissafa mutane za su za su shiga cikin dimuwa da bala'i kuma shikenan sai ya zama ma in za ka yi aure ma ba sai ka cancanta ba ke babu magana cewa eh eh baka ci a misali misali yanzu aka ce da annabi ya kawo shi kowa ya samu ya ci mutane za su daina bukata ya zuwa ga abinci in sai bukata ya zuwa ga abinci kaga ba daina noma noma yayi ta'attuli da haka system din duniya ya lalace sannan idan mutum yana neman aure ai daga cikin abin da ake aunawa ya zama zai iya ci da matar shi to yanzu wannan sharadin ya kauce sannan samun ladan ciyar da iyalai shi ma ya kauce samun ladan ciyarwa ko wajen kafara ko wajen azumi shi ma da ya lalace ko mun gane misali da dama za su samu ta'attul sannan shi kanshi hakurin jin yunwa ai lada ne shi ma shi ma da ya lalace dan ana ko ana ji ba za ka ji yunwa ba kisa annabi sai bai kawo ba to kawai kuma ya ce to yanzu ta fa annabi falala wane ita ai ba ma za a gwada ba ai duk a cikin falala annabi ne ta samu wannan kuma shi hakim ya kawo wannan don ya tabbatar da cewa falalar shahidai ana magana akan falalar shahidai ne yana magana akan ayan waman kutila waman yana ne ba rata zuwa lajiyar kutu fi sabi lahi amuwatan bal ahya don allah ɗaliban ilimi musamman ku zo karanta wannan matsala kada ka bari ta wuce yau ka karanta da shi za ka gana ciro mana ita na saka ta a wannan gurup ɗin kada kuma wani ya ji daga nesa ya ce bai gani a gurup ɗinsa ba ruwa ba ina ce group na nufin group ne shafi ajin nan kawai kuma guda biyu ne fasul shekul albani da kuma dara disa salafiya wanda bai gani ba a nan to karatun ba nashi bane sai dai wani ya bashi aro ko kuma ya je asalin littafin dan nakan saka abubuwa dama a group din sai wani ya je daga nesa sai ce shi bai gani a group din sa ni ban san group din ku ba da wannan ce group wannan kawai nake nufi ba zan zauna ta sakawa a group kala daban-daban ba sai ka saka wani ya ce ka fassara da Hausa wani ya ce shi bai jin larabci karasa yadda zaka yi da su wani lokaci kuma baka jin fasara fasara ba ta zuwa wani lokaci Allah ya kyauta to wannan dai shine labarin wannan mata zaka iya mata mai suna an maka haihuwa kace sunanta Rahama kana tunanin ta zama ita ma waliya eh gaskiya mata ai ta, ta samu karama sosai wallahi eh labarin yana da tsawo kuma yana da dadi sosai Allah ya sa mu dace to wannan kenan najin na gama iya labarin ta ko kai ba a gama ba da ya isa haka na'am to zahabi yake ishara anan yace wannan shine mutumin da shi at-tahmani shine mutumin da yaje mata wannan interview din ya ganta kuma yazo ringa bada labari da ta dame shi da tambaya yace ki hakuri wannan labarin naki bai kamata a bar shi a kauyen nan ba wata kila zamu je mu bada labari kaga shi mun wahaye iso garin mu fiye da shekara dubu Allah gafarta musu gaba daya wa fiha muhammad ibn asn al-madayini abu abdullahi az-zahiri wa kana yuqalu innahu mujabud da'wa to ga wani wali din shi ma yan ana ana ansan addu'a shi umira akthar min 100 sana ya rayu fiye da shekara 100 wa hadasa an abi dawud at-tayalisi bi majlisin wahid ya sarada hadisin abu dawud at-tayalisi karo daya tingil wa fiha abu ahmad muhammad ibn abdus ibn kamil as-sarraj al-imam as-sarraj shi ma wannan shekara ya rasu al-hafiz bi baghdad sanata rajab fi fi rajab a watan rajab rawa an ali ibn al-ja'd wa tabaqati war mutsallaka usul fiqh yake daren ya dan ya dan jama'a yanzu ko da kwanakin bayan yanzu zaka ji ladanan sun fara tsayawa akan mutane da sai mutsallaka usul fiqh ala manhaji ahli al-hadith na malam zakariya ibn gulam al-Pakistani jazakallahu khairan in ba manta ba yana magana akan a'malu sahibi shari'a ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ake hukunta su da yadda ake rarrabe su zamu tashi daga shafi na 77 inda yake cewa walil allamati ahmad al-adawi fi kitabihi usulul usulun fil bid'i was sunan malam ahmad ibn muhammad al-adawi mutumin kasar misra ne Allah ya gafarta mishi yana da littafi mai suna usulun fil bid'i was sunan yana da zance kalamun tawil fi hadhihi almas'ala yana da zance mai tsayi a wannan mas'ala an quluhu bi tamamihi li ahmiyati malai ce zan kawo shi katokan saboda muhimmancin sa qala yace a mahadul fi'li la yadullu ala anna al-fi'la qurba tsura aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata bai nuna cewa wannan aikin kusanci ne ga Allah bal yadullu ala annahu laysa bi muharram faqat sai dai yana nuna cewa ba haramun bane wa amma kaunuhu qurbatan ala alal khususi fa dhalika shay'un akhar amma a ce wai wato qurba ne to wannan wani abu ne daban fa inna sahabata ridwanullahi alaihim wa hum a'lamu an-nasi bid-din sahabbai Allah ya kara musu yadda wanda sun fi kowa sanin addini wa ahrasun nasi ala ittiba'ir rasul kuma sun fi kowa kwadayin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi kulli ma yuqar ma yuqarribu ila Allah ta'ala akan duk abin da zai kusantar da mutum ga Allah kanu yushahiduna minan nabi sallallahu alaihi wasallam af'alan duk da haka kuma suna ganin annabi na aikata wasu ayyuka walam walam ma lam yadhhar lahum fiha qasdun qasdul qurba amma idan ba su fahimci annabi na yi ne da nufin wato kusanci ga Allah ba lam yattakhidu hadina to ba sa yin shi a matsayin addini ya ta'abbaduna bihi su bautawa Allah da shi wa yad'una an-nasa ilayhi ballantana kuma su kirayi mutane zuwa ga shi walidhalika amsalatun kathira ga misalai na daya annabi sallallahu alaihi wasallam hina ma kana muhajiran ila almadinati akhadha tariq as-sahil lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai hijira zuwa madina ya dauki hanyar gabar teku shine as-sahil coast tekun wato wannan teku na na jidda li'annahu abba'adu anil adu saboda wannan ya fi nisa daga inda abokan gaba za su tsammanci inda yake akwai hanya take mafi kusanci amma kuma wato ita ce take da tendensin aje a tare da ka sai bi hanya mafi tsayi walau kana mujarradan fi'li yadullu ala alqurbati laqtada anna kulla musafirin ila min makkah ila almadina yustanu lahu an yasluka tariqa tariqa sahih da a ce wannan aikin sunna ne to da duk wanda zai je Madina daga Makka dole bi wannan hanya wa an wa in kana ba'idan kuda ko tafi nisa walam yaqul bi zalika ahadun min as-sahaba ba wanda ya tabbata ka cikin sahabbai fa dalla zalika ala annahu laysa bi sunnatin min sunanid din da haka ba sunna bane nabi anna nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtafa huwa ashabuhu fi fil ghari an a'da'ihi al-mushrikina wa makatha bihi ayyaman annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sayyidina Abubakar sun buye a cikin garo Hira suka yi kwanaki a ciki suna ɓoye ya abudullaha yana ta bautawa Allah hatta ta makkana min safari har nema ya sauƙaƙa aka fara rage neman shi da ake yi sai ya fito ya kama hanya walau kana mahdu alfi'li yufidu nadba la dhahabat as-sahabatu ila dhalika al-ghari lita'budu Allah ta'ala fi da a ce mujarradin aiki yana nufin sunnanci da sahabbai sun dinga zuwa wannan wuri domin bautawa Allah duk da yanzu mutane saboda jahilci ana zuwa za ku mutane masu zuwa wani ma sai je ce sai ya shiga irin yadda annabi ya shiga mala ya taɓa ba mu labarin wani wanda yake mai katon jiki haka da ya je ya shiga fitowa kuma ta nemi ta gagara ya makale a jikin dutse in kun tuna wanda suka tuna labarin to babu inda aka ce a ji ida iya zuwa na maka ma ban taɓa ma tunanin ina ne wurin ba gaskiya don ƙarshe sai ka je ka ka abin nan ko kuma ne ganka ya ɗauka ai addini ne kama kana annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da kamar da manzo Allah yi wa haythu lam yunqallana anna adam min as-sahabati kana yadhhabu ila al-ghari liyata'abbada fihi ulima anna al-ibadata fi khusus al-ghari laysat maqsulatan tunda ba a ciro cewa wani sahabi ya tafi wurin ya je ibada ba daga nan sai muka gane cewa nufatan wannan kogo da ibada to ba abin nema bane wa annal fi'la bi mujarradihi la yufidul qurba kuma aiki kadai bai nuna neman kusanci ga Allah dauku ruwiya an Anas radiyallahu anhu annahu qala kana lin alai rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibalani Anas ya ruwaito yana cikin sahih bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam takalminsa yana da igiya biyu qibal shine sharakani kamar da kaga normal slippers yake daya ya bi nan daya ya bi can ko kafa a tsakiya to manzo Allah sai sama haka takalmin shi yake inji Anas shi sa Bukhari a cikin kitabul libas yayi mishi babi da cewa babu qibalani babu man yara qibalani sina ali wa man ra'a qibalan wahidan yakfi haka haka wa man ra'a qibalan wahidan wasi'an ko wani abu makamancin haka Buhari yace babu da yake bayani akan halaccin sanya takalmi mai igiya biyu da kuma wanda yake ganin igiya ɗaya ma babu komai ya kawo wannan hadisin na Anas dan Malik da yake tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama takalmin shi na da igiya guda biyu to amma sahabbai basu dinga yin kowa sai ya sa irin wannan takalmin ba rawahul khamsa illa musliman bukhari da abu dawud da tirmidhi sai da ibn majah fa hadha as-sinfu huwa hidha'u rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan shi irin takalmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa li yakunu labsu hadha as-sinfi sunnatan min sunanil dini to za a ce yanzu sanya shi sunna ce wa man lam yalbasu wanda kuma bai sa ba ya kunu tarikan li sunnatin yu'atabu alaiha zai zama ya bar sunna kuma za a zarge shi akai am hadha ma am hadha la yaquluhu ahad ko kuma wannan dai babu mai fadan haka walau kana al-fi'l al-mujarrad yadullu ala an-nadbi lakana al-lubsu hadha an-naw' min al-azya sunnatan tabqa bi baqa'i al-ayyam da a ce aiki kadai yana mai da abu sunna to da saka irin wannan takalmin ya zama sunna har yanzu misali na hudu ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر جاء إلى أدنى ماء ماء من بدر فنزل عنده ya tabbata a tarihance cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ran da yakin badar ya zo kusa da ruwan sai ya da zango fa qala al-hubab ibn al-mundir sai wani cikin sojojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-hubab radiyallahu anhu sai ya ce ya rasulullah ara'aita hadha al-manzila an a manzilan anzalaka Hullahu? laisa lana an nataqaddamahu aw nata'akhkhar anhu ce ya manzo Allah wannan masaukin shin Allah ne maka wahi cewa mu tsaya anan bai halasta mi gaba ko baya kaga saboda sun imani da Allah su in Allah ne yace ko da hankalin su bai kama ba sun yarda kaga sabanin mu yanda muke yanzu Allah ya faɗi magana a mutane su dangana a'a ba haka ya dace ba dan me Allah zai ce ai wannan wato mutane sa cikin garari fa yanzu jama'a wallahi musamman yan boko mu ba sa jin kunya ba su jin tsoron Allah kaga mutum yana yana yana ja'in ja da magana Allah ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan kawai wani dunkulallen hankalin shi ko wata takaitacce fahimtar sa ko wani ra'ayi da malaman shi suka zuba mishi a makarantar boko ai bai kamata a ce mata a musu kaza ba bai kamata a ce a yi kaza ba yanzu kaza da kake gani auren mace hudu ko kuma a ce har ma wai mutum ya yi kaza duk abubuwa ga sunan iri daban-daban waɗanda turawa suka zuba mutane a cikin tunaninsu to su sabai sai suka wannan tambaya inda annabi ya ce musu Allah ne ya ce to ba za su ja ba amma da yace musu a'a yace amhuwar ra'ayi wal harb wal makida shin tunaninka ne da dabarar yakin ka da makircin yaki qala annabi yace bal huwa ra'ayi wal harb wal makida fa qala ya rasulullah laysa hadha bi manzili to in dai ra'ayinka ne ya manzo Allah to a ra'ayina ni kuma a yakance to ba nan ya kamata a tsaya ba fanhad bin nas da ka ina bada shawara a tashi daga nan na ati adna ma'in min alqawmi fananzilu mu tafi can gaba kusa da mu tsallaka ruwan mu sa ruwan a bayan mu sai mu tsaya haka yazo a cikin sira ta ibnu kathirin da dafin sira na na al-imamu ibnu hibban da duk wurare thumma nughawwiru ma wara'ahu sannan abin da yake baya kuma duk mu je mu turbide shi da ƙasa mu rufe shi mu hana su samun ruwa kaga ya faɗi kuskuren da ke cikin wancan tunanin sannan ya kawo solution to haka ake in kana da wani ra'ayi da kaga bai dace ba kana buƙatar sai ka ambaci badil din shi amma ka ce kaza bai kamata ba kaza da ake ba daidai ba ne irin wannan zafin kan na ustazanmu ka zo ka ga wani abu ka ma sanya haka yau ka tambaya ba kawai ai kaza bai dace ba in ce to me shawarar ka ko bai da shawara to ya kake so a yi ai bai kamata malam mun ga an yi kaza gaskiya bai dace ba to ya dace a yi a karamakallah ya dace a yi shi bai sani ko bai san ma sirri mai sa aka yi wani abu ba ɗaza ka san usalima da wannan gangancin ko aka hanya yake tafiya ya ga ana yawa zai tsaya ko kuma ya ci gaba da suka da usalai da yan boko ban san wanda ya fi saurin sukan mutane ba Allah ya kyauta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi laqad asharta bir ra'ayi annabi ya ce kai ba shakka tunaninka mai kyau ne nan take manzo Allah saboda tawali'un sa sai ya karba yace kai kana ganin ni da ake ma wahayi yanzu kai zaka ja da ni ni zaka ga mu abin da ya kamata yi amma tunda dai nasara ake so kuma annabi ya kalla ya ga gaskiya ne wannan abin da ya fada sai ya ce laqad asharta bir ra'ayi wa amila bi ra'ayi kuma manzo Allah sai ya aiki da ra'ayinsa wa hadha yadullu ala anna mahadal fi'li la yufidu annahu qurba yace kaga shi ma wannan aiki ne bai zama qurba ba wajhu dilalati أن الصحابة لا يرون أن كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم عن وحي من الله تعالى saboda sahabbai suna fahimtar cewa ba dukkan aikin da manzon Allah yayi bane sallallahu alaihi wasallama yake yin shi saboda an mushi wahayi an ce wannan aikin ba duka aiki bane bal minhu ma huwa mustamaddun ila alwahyi akwai da ke da madogara a wahayi kal fi'li ladhi yadhharu minhu fihi qasdul qurba kama abin da zaga annabi yayi da nufin ibada wa minhu ma huwa mabniun ala ra'ayin wa ijtihadin ko kuma aikin da kokarin sa ne da hangen nesan sa walidhalika sa'ala al-hubab ibn al-mundhir bi jam'in min as-sahabati an al-manzil da haka babu ya wannan tambaya a gaban sahabbai alladhi nazala nabi sallallahu alaihi wasallam huwa an-nuzulu fihi an wahayin hatta yanza'u an ya tambaya shin wahayi ne in wahayi ne ba za su yi magana ba au an ra'ayin wajtihadin hatta yushariku fi ko ko ra'ayi ne suna da tacewa akai sai ya ce wa ajaba nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu an ra'ayin wajtihadin wa qadra au an yanzilu manzilan akhara huwa anfa'u minhu lil harbi nabi ya ce tunanin shi sai suka ce to ya kamata a matsa inda zai fi amfani a yakance wa aqrabu lil nikayati bil adu kuma zai fi ba mu dama mu samu an age over our abin nan wato adu over abokan gabanmu walau kana fi'ilur rasul sallallahu alaihi wasallama la yakunu illa an wahayin ma kana lidhalika su'ali wajhun da a ce annabi sallallahu alaihi wasallama baya aiki sai dan wahayi da ba za a tambaye ba wa ma saha minhum wafaqatuhum wa tarkul wahyi kuma da ba zai yi ya barzancan ya kama nasu ba annabi bai yi ya aje wahayi a gefe ya bar ayin sahabbai na biyar ina nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min al-quti wa at-tamra wa shair annabi sallallahu alaihi wasallam abincin da yake ci yakan ci dabino yakan ci kuma sha'ir wa min al-fakihati dan itace kuma yakan ci ar-rutab danyen dabino wal bitikh da ainihin wato kankana wal qissa da guna wani mai kama da kukumba din duk ko citta kuma kawai da ana faɗan wannan sunayen su annabi yana cin su gaba daya me yasa yake cin su saboda su ne available abinci a garin su ba wai dan sunna bane in akwai su a garin ku sai ka ci ba lada ba la'ada in babu asu a garin ku ba za a ce sai an tafi nemo su dan kai alu sunna bane wa yalbasu wa kana yalbasu wa huwa bil madinati min sijil yaman yana madina ana kawo musu tufa ne da aka saka da ƙasa yamma su shi suke sawa fa hal idza wajada ar-rajulu bi baladin akhar in mutun yaje wani gari wara'a qutahumul burra wal wadhurra sai je yaga abincin su hatsi ne da alkama yanzu misali irin mu nan muna cin hatsi hatsi shine masara dawa gero da kaman shinkafa da alkama duka suna cikin albazar al-dhurra sorry alburra wa zurra su ne waɗannan hatsi yanzu tara ana cin hatsi wa faki hata mun ruman wal inab dan itacen da ake ci kuma a garin shine inibi da kuma abin nan tuffa ruman misali mun za a ce dan itacen mu shine ayaba da mangwaro da kankana da goruba ko walan malam abu abu yanzu ke ce maka ka ki aure a ta maka alkunya abu mai ma eh ku tuna mun alkai tashi abu sumayya da me suna ɗaya ma taura da wancan da suke ci a jos alillika yake ko me suna shi me bata hakurin nan me suna shi ma mashitu ba din ya ba akwai wanda suke ci a jos haka me jajazar atili yau wanda waɗannan abubuwan da ake ci wasu da daɗi wasu ba daɗi ga sunan dai mun je jos kuma aka kawo mana afwan mun je borno kuma aka kawo mana wani kokumba wani namijin kokumba ni ban san sunan shi ba na same suna namijin kokumba fere shi ake haka a yayyanka sai a saka gishiri da yaji kuma wallahi da daɗi na ci sosai asman shi ta suka kasa ci shi da sadiq gashi nan na yi ta ci ko yanzu ba ana son aika a sake kawo mun shi haka ake ci shi ana shan shayi to kaga in ka je garin kaga irin abincin su kenan ya ka iya sai ka ci bala ka ce a ni ahlus sunna ne a sai da za a nemo dabino da sha'ir ba eh ba ahlus sunna bane kai ahlus shirme ne kai sai ya ce wa malabisu mughairu malabisul yamaniyin ka tarar tufafin garin kamar yanzu munan tufafin mu galibi yan china ne da koriya da da wata kila ina kuma da ingila ko malaysia ko ina ne ko misra to ayun dabu lahu shar'an an yabhasa an qutin ghairil qut shin shari'a zata ce maka dole sai ka nemo wani abinci wanda ba wannan ba wa fakihatin ghairil fakiha sai ka nemo abin kayan marmari wanda ba shi ba wayan ya taliba malbasan min sijil yaman ko kace sai an kawo maka tufa ai yaman wa kaifa yalta'imu hadha ai wannan ma ba zai yi ba wa qaulillahi ta'ala ba za su dace da fadin Allah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yace bai so ya sai mu na sauki bai san mu sha wahala ya bai a ce haka yace fa zahara mimma suqnahu min al-amsila anna al-fi'la idha lam yadhhar fihi qasdun lil qasdul qurbati la yadullu ala an-nadbi kici to wannan yana nuna mana cewa duk aikin da bai bayyana cewa wato an yi shi ne dan neman kusanci ga Allah ba to ba za a dauke shi a matsayin wato aikin da za a yi don samun lada ba ba inna ma ya dillo ala raf'il haraji ya cire maka dai wato damuwa ne ya ce wa huwa makhtarahul amidi shi ne zaɓin amidi amma a shaukani ya da ra'ayi saɓanin wannan za mu zo mu ji ra'ayinsa a darasi na gaba kafin nan bari mu yi sumarin matsalar shi da shaukani ɗin a cikin irshadul fuhul ya ce ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an kasa su gida takwas na farko ya ce akwai ma ya hadisu min hawajisin nafsi abinda ke faruwa na motsin jiki kyafta ido atishawa gengedi da irinsu wanda kowane ɗan adam yana yin su in bukata ta kama ka ji fitar bayan fitar rihi ka fitar ka ji bukatar fitsari ka je kai fitsari ka ji bukatar bacci ka je kai bacci to wannan ɗabi'a ce kawai na biyu ya ce ma ya ta'allaku bil ibadat akwai aikin da yake bil mubahat amin abinda ke alaƙa da ababen da suke wato mubahi ne kamar miƙewa ko zama wannan ma yana layin mahallin ayyuka ɗaya daga cikin na biyu kenan na uku ya ce ma ya tamilu annahu kharaja anil jibilla akwai abinda kuma yana iya yiwuwa ya zama ya fita daga ɗabi'a ya canza daga ɗabi'a ila tashri'i zuwa ga shari'a ya ake gane wannan abu ne na ɗabi'a amma annabi na yawan yin shi sallallahu alaihi wasallam baya canzawa a wajen yin sa kaman cin abinci da hannun dama kaman shan ruwa da abin shan shi yana sha yana cirewa kaman wajen saka sutura ya fara saka dama kafin ya saka hagu kaman wajen bacci ya kwanta ta hannun dama ya karkade wurin kwanciyarsa kaga wannan asali ɗabi'a ce amma saboda yadda ya daɗe yana yi aka gane yana muwazaba sai zama sunna akwai kuma yace ma ulima ikhtisasuhu sallallahu alaihi wasallam bihi abinda aka tabbatar cewa an samu dalili akan cewa wannan ya keɓanci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kal wisal kaman wisali wa ziyaratu alal arba'i min az-zawjat dai mata fiye da hudu to wannan ba a koyi da shi akai ittifaqan sai kuma ma akwai abinda ma abhamahu lintizaril wahyi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dungu akai dan yana jiran wahayi kamar mene kamar yadda bai ayyana aikin haji mafi falala ba shi ya nufaci yin aikin haji kirani wasu suka tafi da niyyar yin ifradi wasu suka tafi da niyyar yin tamattu'i daga baya aka mishi wahayi aka ce tamattu'i yafi shi kuma ya riga ya shiga cikin sarkakiyar mene kirani kaga aikin da yayi yanzu ba shi ne mafi soyuwa gare shi ba bayanin shi annan cewa a yi wanda ya fi so ɗin kar a yi wanda ya yi ko mun gane da aka yin wanda ya fi so a nan yana gaba da yin wanda ya yi saboda an samu dalilin da ke nuni zuwa ga ya jinkirta yi ne saboda wahayi haka kuma ya ce akwai kuma ma fa'alahu ma'a gairihi uqubatan akwai abin da annabi ya yi wani saboda ya horar da shi yayi saboda ya horar da shi ka tasarrufi fi amlaki gari kamar da zai tasarrufi a dukiyar wani mutum ne ya ci bashi ya kibi annabi ya ce a dauko bashi duke shi abu a biya bashi mutum ne ya ki yin sana'a annabi ya ce a dauko a sai da kayan shi a bashi kudi a ce je ka sai gatari ya faru wannan ko to irin wannan yana iya halasta ga wani shugaba in ya ga wata maslaha irin wannan amma bai halasta ga ɗaiɗaiwar mutane malamu sun fi kisa kula yake cewa sun fi kowaɗanne malamai iya ƙwaƙo duba jama'a ka ji fawin da aikin manzala ne yake mashi wannan kashe-kashen gasu nan kala-kala ya ce akwai kuma wanda yake alfi'ilul mujarrad an kulle masa baka wanda ya tsiraitu daga duk wannan irin ba irin su bane ya ce to irin wannan fa in ware da ma'ahu bayanun ala tasannuni fa huwa sunnatu idan aka samu wani bayanin da kin da cewa sunan ya zama sunna shine kamar mene kamar aikin annabi a sallah kuma annabi yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli kamar aikin shi aikin haji yace khudhu anni manasikakum to irin waɗannan sun zama sunna sai ai ta aiki da su sai kuma ya kawo na takwas din amma wallahi na manta shi ba zan yi tunawa ba sai kuma irshadul fuhul ila ilmi al-usuli na malam shaukani sai aje aje a duba a gani Allah ubangiji ya samu dace zamu saurara nan sai Allah ya kama darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah